أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد ɗan musulmi wanda muka saba zuwa a wannan masallaci na juma'a na kofar wulfi ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta lahadi wato 23 ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da hudu ga watan hudu miladiyar isa alaihissalam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkan ibadunmu da muke gabatarwa a cikin wannan wata kuma muna roƙa allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka aikata kuma muna roƙonsa ya ɗauke mana dukkan fitina da bala'o'i da muke fama da su a wannan ƙasa kamar yadda muka saba wannan goma na ƙarshe na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da zaɓa mana shugabanni nagari wanda shi ne ya fi sani a kan mu ba mu sani ba shi ya sani shi ya san wanda yake ya fi dacewa da ƙasan nan shi ya fi dacewa da jihar nan shi ya fi dacewa da dukkan yankunan ƙasan nan Allah ya zaɓa mana shi kuma duk wanda Allah ya san shi ne shari to Allah ya mana maganin sai kore mana shi kafin mu ci gaba da tafsiri kamar yadda muka samu takarda daga ishadul umma daga babban masallacin juma'a na mai martaba sarkin bauchi Allah ya tsara masa lafiya dama kungiyar sace za ta kawo mana ziyara a yau ga shi kuma sun yi so da so samu ne sai mun kai karshen tafsiri sai mu rage musu lokaci sai su mu ba su dama su jawabi to amma sun kawo uzuri cewa akwai wani wurin da aka tura su kamar guda biyu ne yau da saboda haka za mu ba su kamar minti goma sha biyar su gabatar da abin da ya tsawaka daga nan kuma sai mu ci gaba insha Allah yanzu za mu nemi wanda zai fara jawabi daga cikinsu da gabatar da kansa
Dukkan wannan lokaci ne a wata dukkan girma da bari na lokaci kuma ba na hau a kan yana. Wanda ya so a ce da dukkan wannan lokaci saboda girma da albarka ta saboda dukkan wannan lokaci da na karanta da al'umma wanda yana so ya gina ma suna ɗaukar lokaci wanda haƙƙi na da shugabanni karanta da al'umma kuma ba mantawa harkar wata ke nan farko ce da makarantar rosu wanda har halata ta farko ke kudi zuwa kashi kashi a kuma bauchi da nike da kiran kyau samun koyar da karatu da yana farko da kuma kyau samun koyo mutum da ya karatu da malami da malami da ya ɗaure malami da ita da ba za ka ga kan sabon da ya ɗaure malami da zuwa karatu masu yaro da shi kama gaba don sai dacewa da rama ta ubangiji da gata da yi mana da ya kawo mai ɗauka wanda yake da irin wannan a madara da shi ake ilimi a irin wannan gidaje Allah ya ba shi dama ya karfi da zama wani waje na masa tafiya da duniya da ta kashi sosai. Idan ma yi yake fara maka yana fara da kai a cikin sarki yana kuma godiya da kawaiya da ta ɗauka a wani hikima don yi da aka jagoranci don yi da aka taɓa maka ana shaba maka ana kama maka gaba ɗaya da wani ɗauki ya ma kuma bikin wani imam ya ba mu wani sako da ke kawo da ita wanda wannan sakon mafi sakon da kowace sakon da wannan sakon duniya duk kowace abu daraja duk kowace abu girma a wajen Allah ko da kuma sarki wasu sakon da ya zo ne ya ba da yin mala'ikan shi mala'ika da duniya ya ɗauko ta da ɗaukar masu ya kawo da samun duniya da ya ɗauko da ita yanki yanki zuwa ga mai sallallahu alaihi wa saboda gani zai da shafi da mai ta'ala saboda tabbata zuciyar da Allah sallallahu alaihi wa sallama mu ya ba shi dama da hukunci da misalin yadda ya shafi rayuwa ba shi sallallahu alaihi wa sallama ka so kam ya tsada an ka bai sani na aisha da da aisha da salam an ce wa da yayi halin da mala da ke hudu al-qur'an halin da mala al-qur'an يتقن بين كل حسين وقال كل سوى ما كل سوى صفات كمال من بوش وأنت الحوالي قالوا ما يشبع إذن يتجب لأيش أقول لي تسمي أقول لي يقول ما يشكيني أقول لي حتى صحيحي وإن شاء الله ربي أقول لي تسوى الله يشكيني ويجي الله يجمع الجاورس الله يتعطى على السيد ويجي الله يتعطيش الله يتعطى وهو أولى في الحسد ومن ذا الله يتعطيش ويش بما منهم بما سألوا عن الجاوة يأتي أبو سوريا مستحوصيا مستحوصيا مستحوصيا وكيف الحزوة يأتي أبو سوريا أبو سوريا أبو سوريا وآخر أبو سوريا يتعطى وسألين الله يتعطى وسألين zuwa da ya da ya musu jagoranci da ya zama jagoranci da kowanne da kowace da ke nashi ke bayar wa masu sarrafa amma ba ta rasu da da kuma da hali sha a rafi da ya a kuma zaba ba da ke da su cin shi kawo mali da rizu da shi da rasu الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد حياة الوصل وقوة الإيمان وإلة العارفين المخلصين وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخ كما إمام كما خليفة يسر عمر الكبير من الشيخ الكبير رحمه الله تعالى عليه فكان المسألة من الجمعة أخوة الودي إنما صلى الله عليه وسلم المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saboda girma liman motsi malam tsara amur babban na ya zo da shi da mu masu sauraro ya ce da karatarwa da shi ma da yake yi dare da rana sanyi da zafi a wannan masallaci yana da kyau ku ƙara ƙoƙari wajen ɗaukar ɓangaren ma'arufin na haɗin mota kuma ba a ɗauke shi a barci a zuciya ba a yi da kashe ba ba ba a ɗauke shi a gashi a gaba ba a isar da shi ga wani ba idan daga shi mahimmancin isar da sabon shi ne ita wannan sabon ita ce hanyar da zai samar da masana wa al'umma duniya da lahira wannan da iyaye da yayu da jagororin al'umma su kula wajen nahayar al'umma kenan na ba mai tsara da wasu ya musa da wannan al'umma da bukatun da za su fi ɗaya uku wanda kowanne yana da dama ɗaya a ciki na farko dai wanda ya yi ko ya gani ana aikata mukari a matsayin sa ne shugaba da horar al'umma sai iya hana wata hannu matuƙar yana da ilimi kama shi ne wannan kowanne da jagorori da wata iyaye su tsaya a tsaye wajen kawai irin wannan aikin muka yi tsakanin yayansu da kuma yayan makwabtansu da zubutarsu yayansu sai a kan ɗannansu iyaye mata sai a kan yayin da suka haifa wannan shi ne zai samar da matsala wa al'ummar nan da duniya gaba ɗaya kuma ruwa zai karin ya ce bayan hanawa da hannu akwai magabar shari'a wanda ne wannan matsayi na biyu da misali ya hana abu a kasarsa shi ne sama mai kyau wanda ta ce cikin zuwa ta ke ilimi domin hana aiki munkar idan mutum ne kai wannan matsayi na biyu bai dawo matsayi na uku shi ne bari kalbe ma'ana ya fi a cikin zuciyarsa wannan shi ne mafi rauni wanda kuma a cikin da zai tafiyar da addu'a Allah ya shirya da wannan al'umma. Nijima liman gosi ya ce ita da ita da sabon kawasi dauka muka yi ba da sauran ayyukan kuwa da suke amino da addu'a. Lalle wannan kaka samu da wani jihar samu tana cikin bukatar addu'a musamman ƙarin godiya wa Allah cikin addu'o'in mu Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya. Allah ya ba ku kwanciyar hankali Allah ya kare mana hanyoyi kuma Allah ya kara masa arziki mai albarka a sama da kasa ya kasuwanni da masu rori Allah ya kara masa albarka a cikin nasu wani da Allah ya karfafe mu Allah ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali kuma na karantarwa Allah ya mai da ita hanya illa zuwa aljanna su ba Allah ya karfafe da ya ba su salamu alaikum sallallahu alaihi wa sallam
الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله lallai mun yi matukan farin ciki da wannan tawaga mai girma wanda babban limamin bauchi ya turo da waɗannan sakonni kuma mu sha Allah muna daidai da yadda yake zato za mu karbi duk abin da ya ba mu umarni na za mu yi aiki da shi masallacin nan kuma ya sani masallaci ne wanda ya daɗe wajen aiki irin wannan sun zamanin a mai girma limamin bauchi mahmudu ake tafsiri a nan har aka zo kan zamanin limamin bauchi malam baban inna har kuma ya zo kan liman malam inuwa har kuma ya zo kan shi zai shi liman malam bala baban inna saboda haka abu ne wanda ya riga ya sani da mu da shi duka magada ne na abin da magabata suka kafa suke yi kuma duk wani masallaci a irin namu tafiya mu duk wani masallaci a cikin masarautar bauchi to yana karkashin jagorancin babban masallacin mai martaba sarkin bauchi ne kuma wannan masallaci ba mu buɗe juma'a a ciki ba sai da izinin mai martaba sarki kuma da wakilcin shi babban limamin bauchi wanda aka wakilce shi a nan ya turo ɗan shi malam liman malam inuwa sai na'ibi malam ahmad ya zo fara buɗe sallah ta juma'a a wannan masallaci wadda masallacin masallaci ne yake da alaƙa ta kullum da babban masallacin mai martaba sarkin bauchi haka a gaya wa shi jagoran mu a babban limamin bauchi cewa wannan sako in karɓe shi kuma kullum hannunmu a buɗe yake da dukkan wani sako da yake ganin za a haɗa gwiwa a taimakawa al'umma a mu karɓe shi hannu biyu wani daga an sani dama don ba ne na ƙungiyoyi da yawa sannan kuma ina cikin kwamitin fatawa na jama'a da nasarar islam na jihar bauchi wadda aka dama muna tare cikin dukkan wayan ayyuka Allah ya saka musu da alheri gode an ta kai gidan lafiya kuma an miƙa mana gaisuwa a gare su Allah ba mu alheri Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye bai iso ba ko? na ce Allah ba mu alheri Allah kiyaye مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله سورة البقرة آية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بغروة أصابها وابل فآتت أكلها فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ba manta ba mun ɗauko jawabi yanda muka kwana dama muna tsakiyar maganan ciyarwa da kwadaitarwa bisa kyautata ma marasa shi wayannan ayoyi muka zo tsakiyar su a nan muka kwana Allah subhanahu wa ta'ala ce wa masallazina yunfiquna amwalahum misali na waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ibtiga amradatillahi don neman yardan Allah wa tasbitan min anfusihim kuma suke ciyarwa don neman tabbatar da gaskiyan zuciyarsu da imaninsu cewa abin da suka yi imani da shi gaskiya ne kuma suke bin umarnin Allah bisa ga abin da suka yi imani da shi daga ciki akwai maganan ciyarwa ko kashe dukiya don ɗaukaka addinin Allah ta hanyar jihadi ta hanyar zakka ta hanyar kyautatawa dukkan marasa shi to abinda suke yi kama tsali jannatin jirafuwata kamar a samu wata babban gona ne irin lambu haka kuma a ce an yi shi a kan tudun jigawa wato ba a cikin kwari a fadama inda ruwa zai dami lambun har ya sa amfani su tsumbure ba to ya zamanto a kan tudu aka yi wannan gona asaba hawa bilin kuma ruwa ya sauko mata mai yawan gaske mamakon ruwa ta sha ruwan nan jiga wannan ta yi kyau a atat ukulaha bi ifaini sai gashi saboda kyawun gurin da dautayinsa da takin da yake da shi sai ma amfanin gonan ya rinka yin ninki bibiyu na abin da ake tsammani a samu fa'in lam yusibha wabilun idan ma ba mamakon ruwa ne ya sami gonan ba faɗallun to ɗan yayyafi yayyafi ne na ɗigo-ɗigon ruwa ya samu gonan wallahu Allah basirun mai gani ne bi mata amaluna da abin da kuke aikata a wannan aya an ce dalilin saukanta da ita da wanda ta gabace ta cewa sayyidina Usman bin Affan da Abdurrahman bin Auf wato lokacin da za a shirye yakin Tabuka shikenan sai sayyidina Usman bin Affan ya kawo raƙuma guda dubu wayannan raƙuma guda dubu da ragamansu da farkon sittin su ba sai ka ɗaura sitti ba ba sai ka nemi ragama ba ya kawo su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kawo dinare dubu ya ce gashi kuma a ciyar da mayaka sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya karbi dinare dubun nan dinare dubun nan yana jujjuya su haka yana ɗiban su yana jujjuya su haka yana ce ma barra usmana ma fa'ala ba'da yau duk abin da sayyidina usman zai yi a rayuwarsa bayan yau ba zai cuce shi ba a gurin Allah ya sai kansa a gurin Allah subhanahu wata'ala to jama'a mu ga fa mu ga irin wannan fa wayannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raƙuma dubu da sirdinsu da linzamansu kai kawai sai dai ka hau ga kuma guzuri dinare dubu dinare dubun nan ko dinare ɗaya aka ba mutum zai yi kwanaki yana amfani da shi ya kawo sai kuma abdurrahman bin aukin shi ma ya zo da wato dirhami dubu hudu ya kawo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace dirhami dubu takwas yake da shi kwata kwata to amma ya raba biyu rabi zai dora jari ya ce da iyalansa rabi kuma ya bayar domin Allah subhanahu wataala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya maka albarka cikin abin da ka rike ya koyi maka albarka cikin abin da ka bayar wannan duk ana nuna mana misali na bayan Allah wanda ba su damu da abin da Allah ya ba su kashe shi don ɗaukaka addinin Allah riƙewanka wayan banza ne bayarwan shi yake sa ka toko shi ne Allah ya buga misali da bayarwan yadda yake sa jarin naka ya toko shi ne ga gona nan a kan tudun jigawa ga ta samu ruwa an mata shuka ko ta kirar kamar wannan abin da suka bayar din shine wannan gonan to abin da suka shuka sai ya fitar da ninki biyun abin da suka suka binne ko kuma abin da ake tsammanin za ta za ta bayar to haka ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukiya ba ta taba tawiwa ba ba za ta taba na kasa ba wai dan kana bayarwa dan Allah sai dai kawai kowa da yadda Allah ya hore mu wani Allah ya hore masa zuciyarsa na yin alheri ne wani kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa masa son rike kayansa amma ba abin da zai ƙara masa yana kama da wanda ya shuka a gona da ya je ya shuka gero ya zuzzuba goma goma ko ishirin ishirin ya ce ba zai yi rage ba wani kuma yana gefen sai ya shuka geron ya zo yana ta tumbuke bakwai bakwai yana ta zubarwa yana barin ubace kai wawa ne ya ka cire ya banya ka cire mai yawa ka ganin bakwai ma ya cire ko ya gana ta kai yana cire ya banya ga ni ko nan ka ta yi kyau ta yi ya banya ka bar shi kawai ta yi su maka auki to waye da ya kuka bayan damuna ta in damuna ta yi nisa shi wanda bai yi rajen nan ba da haka wannan wanda ke tumbukewa kake cirewa cikin dukiyar da take bayarwa to shi ne zai albarkaci abin da kake da shi din wallawa Allah basirun mai gani ne ma ta amaluna da abin da kuke aikata na'am
أيود آدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار لهم فيها من كل الثمرات وأثابه كبر وأثابه كبر وله ذرية ضعفاء فأثابها إئسام فيه نار فاعترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم أي وتأهدكم ينزل ينكو ينا قولن أن تكون له جنة ya zamanto yana da gona wato yana da lambu min na filin a cikin lambun nan akwai dabinai wa anabin da inabobi ya yi shuka gonar ta yi kyau ya gyara ta ya daddasa dabinai ya ci shuka inabobi inabobin nan sun tashi sun yi yaɗo sun hau kan itatuwarsu domin inabi akan kakkafa masa itatuwa ne sannan a sassa masa zare wanda in ya hau kan itatuwan nan sai ya yi ta yaɗo kuma yana hawa kan zaren yana ta yaɗo sai ya yi rumfa haka ake gonan inabi to ƴaƴan sai su rinka nonon ƴaƴan sai rinka redo a ƙasa haka ana zai ana yanka haka ake shuka inabi nan ne dai da yake ba mu waye da irin wa'annan ayyukan nome-nomen ba amma wuraren da suke nomansa sun san haka ake masa tajarimin ta ce hal an haru gonan nan gashi an tona mata hanyar ruwa tana da tsanya dinta wanda ruwa yake bi yana gangarawa gindin kowane itaciya kasan an shirya gona akan lambu aka shirya masa hanyar ruwa to daga wuri ɗayan an sako ruwan ruwan zai je gangara ne da kansa ya mamaye dukkan sauran gona ɗin lahu fi hamin kullum samarat gashi yana da dukkan nau'o'i ba wai kar ka ɗauka da dino da inabi ba kawai ya biya shi shuka wasu abubuwa daban-daban daban-daban can da can da can a cikin gonan wa asaba hulki baro sai ga shi ya samu tsufa ta kama shi da ya da tijantu wala hu zuriyatun du'afa yana da ƴaƴa ƙanana raunana bai samu samarin ƴaƴa wanda za su kula da gonan ba domin a nan ana ɗaukar duka ya kamata kawai kana da ƴaƴa in kai manomi ne kana da ƴaƴa ya kamata a ce ƴaƴan nan ba su bari amfanin gona ya lalace ba sun girma in dai masu hankali ne sai da in su ba su da hankali in ba su da hankalin su za su yi wa kansu asara to a nan sai aka kwatanta cewa yaran ƙanana ne ba su kai ƙarfin da za su kula da gona su gyara gona ba su je su nonnome su gyara ciyayi su ciccire ciyayi gona ta tashi ba ba a saba ha isarun sai gonan ta yi ciyawa ciyawan har ta bubbushe ta yi fari-fari a ciki ta san shi itatuwa su za su ci gaba da rayuwa saboda su ba da wuri rashin ruwa yake galabaitar da su ba to amma rashin gyara shine kayi wani kayi lambu lambu yayi kyau ruwa na nan kullum yana gangarawa amma kuma tayi ciyawa ba gyara kuma yaran ba su kai su gyara ba ciyawa kuma ya ta girma ta bushe ko to sai su ga ga gwaigobi ga inagobi ga menene ga sanan koraye tar a ciki amma kuma ga farar ciyawa nan duk ta kewaye cikin gona fa asaba ha'i isarun sai wata rana kuma goguwa ta taso fihi narun a cikin goguwan kuma akwai wuta da ta zo ta samu ciyawa kan a cikin lambu mai zai ga mai za ta rage fa hasar sai gona ta kone kaf saboda ciyawa ta ta kama da wuta ta kone duk abu wanda yake mai amfani a ciki kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati haka Allah yake muku bayanin alamomin shari'a la'allakum tatafakkarun ko za ku yi tunani akan irin wannan wa'azozi ku shirye ku gyara hali wato wannan shine karin misali kenan mutumin da Allah ya bashi dukiya sai ya ki gyara dukiyar ta hanyar ba da haƙoƙin Allah ya ki ba da haƙoƙin bayan Allah to shine kamar wato ya ki gyara gonan kenan ya bar ta cikin ciyawa to haka wannan abu da yayi bai yi kansa dabara ba zai kai daga talala ce ne gaba ɗaya ka kone ma ayi asarar ka na'am
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد نعم يا أيها الذين آمنوا يا قوة لوك إيماني أنفقوا كتير من طيبات ما كسبتم daga tsarkakan abin da kuka mallaka kuka tara wato ku ciyar daga dukiyanku na halal da kuka nema ta hanya mai kyau wa mimma akharajna lakum min al-ardi ku ciyar daga kuma abin da muka cire muku daga ƙasa wato ku ciyar da dukiya kuɗi wanda kuka yi kasuwanci kuka samu riba in shekara ta yi ku cire haƙƙin Allah a ciki haka nan kuma ku yi zakkan noma shi ne ma a karajina lakum min al'adu ku yi zakkan abubuwan da kuka noma na hatsi a gonakinku shi kuma baya jiran shekara shi noma zakkansa ba na shekara ba ne zakkansa na girbi ne in za ka shuka sau hamsin a gona a samu hamsata a wutsikin ka yanke ka sake shukawa ko kuma ka yanke ya sake tsohowa ya sake yi ka yanke inda duk kana ta samun hamsata a wutsikin to ka rinka yin zakka kenan na haka baya da wai cewa sai lokaci kaza za a yi zakka wala ta yamma mulka bisa minhu kuma kar ku doshi mummuna daga abin da ya shafi gonan wannan shi ana magana amfanin gona ne kuɗi kan dama duk kuɗi kuɗi ne to amma wajen amfanin gona Allah yakan baka mai kyau yakan baka tsakatsaki yakan baka jabu-jabu wanda bai yi kyau sosai ba to Allah yana gargaɗin ka kai manomi karkan ɗauki wanda shi ne baya da kyau ka ce shi za ka baya kuma amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye kara'imu amwalin nasi manya-manyan dukiyoyin mutane don haka idan akwai wanda suka yi kyau kwarai da gaske to Allah bai sa maka rai cewa lalle ka ba da wannan ba ba ruwan ubangiji karimi ne yawwa kar ka bayar daga wanda yafi muni kar ka bayar daga wanda yafi kyau ka bayar daga matsakaici abinda Allah subhanahu wata'ala yake nema abun ka kenan amma kuma in ka bayar daga wanda ya fi kyau to shikenan kuma ka ƙara wa kanka kwalliya amma ba a ce lallai ba wala ta yamma kabisa minhu kar ku doshi mummuna daga haɗi minhu tunfiquna ku ce daga cikin daga gare shi za ku ciyar daga gare shi za ku bayar walastum bi afizihi kuma ba karɓansa za ku yi ba da za a kwatanta ku a matsayin wanda za a ba mawa da an kawo maka kyautan wannan mummunan da kake bayarwar ba karɓa za ka yi ba illa an tugumi fihi sai dai in kun rumtsa ido a cikinsa wato ko da ka karɓa za ka karɓa ne dai don kar a ce ka raina to kai me yasa za ka ba da irin wannan kai ma ba so kake a baka ba kai ka ci wannan sai amfani da wannan kai a gidanka amma Allah ka bashi mai kyau saboda kai kana son gobe ma ya sake ba wa alamu ku sani annallaha cewa Allah fa ganiyun mawadaci ne ga barin kayan ku ba wai ya ce ku bayar dan yana da bukata bane ku da ku bi dunan ku ne za ku taimaka wa ƴan uwanku kuma in kuka taimaka wa ‘yan umarci kuma Allah ya dubi wannan ƙoƙari da kai kai sai ya buɗa ma saboda haka Allah ba wai yana bukata ba ne har kake wani kawo mai muni kana bayar hamidun kuma Allah abin yabo ne na
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم نعم الشيطان شيطان يئدكم الفقر yana muku alƙawarin talauci shedan kullum abin da yake gaya maka to da haka yaushe dukiya za ta yawa ka cire ka bayar ka cire ka bayar kullum bayarwa bayarwa to jarin ka ba sai ya karye ba to abin da shedan yake muku alƙawari ke yana ta gaya muku kar ku rinka bayar da dukiyanku don Allah don kar ku talauce shine ya idukum alfaqara wa ya'murukum bil fahsha yana umurninku da ku yi rowa wasu malaman sun fassara da haka cewa yana umurninku da ku yi rowa rowan shine alfahsha wasu kuma suka ce in an zo wajen abin da ya shafi aikin alfahsha to sai ya umurce ya umurce ku da ku bayar idan an zo wajen abin da ya shafi aikin Allah sai ya umarce ku da ku hana to shine ya amurukum bil fasha in an zo aka ce maganar addini sai ga mutum yana jin kyashin ya dauki wani abin kirki ya bara amma insha Allah wasu na zagowa suna kawo masa wani shiriri ta sai ga abin da zai bayar ba kaɗan ba ne an taɓa ba da wata kissa ta wani wai babba ne irin manyan duniya din nan mutane suka je suka ce masa sun zo neman taimako ne za su taimaka yaran masallaci da makarantar su makarantar ta yi rauni waje ya bashi kaza kaza za a gyaggyara ya dan guna gwani da rai kaza kaza ne wannan abu na kullum a cikin sa muke ba yanzu kaza kaza ya kawo wani abin da ba zai komai ba ya bayar sai suna taɗi su malaman makarantar tsakanin su da juna sai wani ya ji su ce waye wani ne ai kaza kaza kaza wani ai dabara za ku masa ta ce to ya za mu yi sai ku je ku nemi ku nemi hanyar jasi sassa ku je a cikin kayan ku ce saboda girmansa a jiha kun yi cin kuma saba cin din sunansa kuma za ku je kwallo azare ko ina ne don haka kuke neman taimako babu mota babu kayan su za su gurin kaza kaza kaza shike nan suka shirya masa haka suka yi suka yi kungiya suka sassa kayan jefi aka je aka zo aka yi sallah wani ha yan kwallo ne ce na ne ai wai mutum ne ya ranka ya daɗe saboda ɗaukaka sunanka da gudumawanka da kake yi shine muka ga bari mu zo mu ɗaukaka sunanka ya muka kafa wannan jikin muka sa mata sunanka da kuma gashi za mu je wallo azare kuma babu kudin ba mota ba kudin mai ba menene kuma ga shi nan dai da abin da za a yi yanzu a wannan ai dai dai kenan ai wannan yana da kyau ai gaskiya na ji daɗi sosai sosai na ji daɗi ya shiga ya kawo musu kuɗi a wancan lokacin yanzu dai da aka bar labarin abin ya kai ya kai ya kai shekara ishirin to amma a wancan lokacin an ce ya ba da kuɗi mai yawan gaske wanda suka je suka sauki kuɗin suka biya masu jafi hayar su suka je suka yi aiki duk gyara makarantar su sai komai da komai to ka gani a shaida ne irin kowal fakara lokacin da za a yi aikin Allah ya ce ya ya sa masa a ran da cewa ban karya baya amma da aka zo alfasha sai ba da kuɗi mai yawa to duk irin wannan ne mafi yawanci mutanen kirki kamar yanzu misali yanda mutane suke faɗa na ji da yaya wata a bakin mutane dan giya da ya baka naira goma ko ka je ka ci abinci sai dai ka mutu amma in da ka in dai zai saya maka giyan ne to ko ta dubu ɗaya ne zai saya ba haka mashayin taba da ya baka naira ishirin ka ci abinci ko naira ɗari biyu yanzu kenan gare ya saya maka falin falin bensin ko kuma ko menene na ɗari biyar to kaga wannan duka ya mur ya ido kuma fakara wa ya mur kun bil fasha yana umarnin mutane da alfasha aikin banza a a yanzu akan maganan aure yanzu abokanka watakila da wuya su bayar da guduma ka ce musu to yanzu dai gashi dai na gama na dai ba da sadaki amma yanzu abinda za a yi inda za ku mun gudunmawa dubu goma goma su samu dan haɗa kaya in kai to ba za ka samu amma in ka gama wahalan kai kayan kai komai ka zo ka ce to akwai ƙauyawa akwai yan iska ɗaya ta ji ɗaya ne ba a maɗa ne da kawai ko akwai a shararai ne da kace duk ka shirya wannan to za ka samu gudunmawa mai kauri wani daga abuja ne zai ba ka dubu ɗari biyu saboda yan iska ne da ‘yan ƙauyawa dai da shekanu dai duk za su ba ta kaga a shekana yanzu kuma alfakara wa ya mara kundin fasha in dai wajen aikin alheri ne ba zai yi ba ba zai taimaka ba amma wajen alfasha zai taimaka wallahu shi kuma allah ya idu kun magafiratan minhu shi kulle yana muku alkawarin abin da za ku yi ne ku samu gafaran allah wa fadalan da abin da za ku yi ku samu falalan allah subhanahu wa ta'ala wallahu Allah wasi'un mai yalwan falala ne alimun masani ne da kowa da kowa da abin da yake aikatawa na'am
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب نعم يؤتي الحكمة من يشاء Allah yana bayar da ilimi ga wanda ya ga dama sai ya ba shi ilimi mai amfani wanda kuma zai yi rinka yin aiki da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ilimi mai amfani duka baya samuwa sai an hada shi da aiki duk ilimin da babu aiki to bai zama ilimi mai amfani ba don haka Allah subhanahu wata'ala yana ba da ilimi da hikima da fasaha ga wanda ya ga dama wanda zai ga da wane da wane sun yi karatu amma an fi amfana da karatun wane akan na wane saboda irin hikiman da Allah ya wa kowa daban ne kuma yutar hikimata wanda duk Allah ya ba shi hikima waƙar utiya kairan kafira lalle an ba shi alheri mai yawa wa ma ya zakaru ba kowa yake wa'azuwa ba illa ulul albab sai mazuwa hankula wato hikiman nan a kowace irin hikima babban hikima annabta har zuwa abin da ya shafi ilimi irin na ilhama daga Allah subhanahu wa ta'ala da ilimin sanin Allah duka yana daga cikin hikima kuma ka ɗauka zuwa ga kowane irin ilimi ma laraba suna ce alhikimatu ko da yake wasu na ce hadisi ne salatul mumini yanshiduha aina ma wajadaha akhazaha to anan malamai sun yi maganganu da yawa akan wa man yutal hikimata wa qad utiya khayran katira duk abin da muke gani a duniyan nan hikima ce sakamakon wannan arziki da muke gani wani hikima ne Allah ya cusa ma wani yanda za a juya kaza yanzu gashi nan muna ganin an ce wanda yafi kowa kuɗi a duniyar nan shi ma hikiman ya sayar ko ai ba wani kuɗi yake da shi ba fasahar da Allah ya ba shi na kwamfuta dukiyar ne ko menene shine Allah ya baki ya ya yada ya yi ta sayarwa ya rata tara kuɗi saboda haka to to ka gani facebook ya bi shi to haka duk zauna ne wani tunani ne da Allah ya azurta shi da shi dan lokaci kaɗan ya gaya ya zai ya haɗa abu kaza daga haɗa wannan shi kenan kuma aka kare aka ce wannan fasahan ta ne kar wani ya zai kaza sai shi zai siyar abin da ya samu a jiki kowa ya dai manno da shi to haka hikima take a wurin Allah subhanahu wataala in Allah ya ba mutum hikima sai Allah ya ce gaskiya ya ba shi alheri mai yawa ya gode wa Allah na'am wa ma zakar ba kowa ke wasu ba illa ulul albab sai mu zuwa hankula na'am
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنفار وما أنفقتم أبن كوكا تير من نفقة نتير وانا أبنتي kuka ba wa mutum ya je ciyar da iyalinsa ko kuka rarraba wa mabukata au nazartum ko kuka yi bakance min nazarin na bakance na yin wani abu domin neman yardan Allah da dukiyarku fa inna allaha ya alamuhu ku sani Allah ya sani wato idan ka ɗauki dukiya ka ciyar karka damu da kaciyar menene Allah ya san kaciyar da wani ya san kaciyar da wani shi da kai da shi zai saka maka duniya kuma da lahira ko kuma bakance kuka yi bakance kuka yi alkawari kamar yanzu misali a ce maka ana son kai maka ta insha Allah in an gaba in an biya salari zan ba da gudumawa na kaza nazarin shi ma kamar kayi alƙawari ko kuma haka kawai ka ce idan Allah ya bani wannan ciki na matata ƴaƴa mata nake haihuwa in dai Allah ya sa namiji aka haifa to zan sayi rago ba na suna ba yanka in sadaka kowa ya ci namu ko zan ciyar da miskinai kaza ko zan yi aiki iri kaza to wannan nazar din shi ake magana kuka yi bakance to in Allah ya cika ma alƙawari ka cika masa don haka bakancen kashi biyu ne har ma kashi uku ne na ji wasu masu ashiraranci da sunan addini suna cewa wai wanda yake karɓan ɗariƙa wai an ce ai bakance ne saboda an ce hujjan karɓan ɗariƙa da kake yi alkawari ne tsakaninka da Allah an yi mubaya'a da kai kayi nazar kuma Allah ya ce manzon Allah ya ce man nazara an yuti Allah wa yutihu wa man nazara an yati Allah fala ya'ti ko kuma ga hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wato a ka dauki aiki ko mikacinsa ko ya zamanto afdalul a'mali inda lahi adawamuha wa in Allah ai fa mafi tan ayyuka a wurin Allah da zaka dawwama kana yi ko dan kadan ne to shine aka dan zabe maka yan wurdodi yan kadan wanda kuma ka daure kanka da nazar wanda zai zama kallan nan ne kuma amma kullun kana yi to kaga ai hadisin yana nuna cewa adawamuha shi yasa aka ce in ka karbi dariqa ba ta don ka zama da'iman kana yi ko da akalla ne kuma da shin kan da manzo Allah ya ce afdalul a'mali mafificin ayyuka yana nufin aikin aikin local government ne ko na na state government ko na federal government ko kuma aikin building ne yake nufi ko noma ko menene a ce duk wanda dai ya san a'mal da manzo Allah ya nufi anan a'malul ibada ne irin waɗannan wurdodi zikirori salatai da sauransu su ne annabi yake nufi kaga ai hanya ne a fili to amma saboda son zuciya sai wani ya dauko hadisin nan na cewa ba a cika son nazar ba domin shi nazar ana fitar da shi ne daga marowaci sai ya kawo sai su kai ta kambama wannan hadisi na bangaren wancan nazar din nazar din kashi biyu ne man nazara an yi Allah fa yuzi wa man nazara an yi Allah fa la yati to sai suka ta hura wuta akan wancan nazar wanda ake fitarwa daga marwazi kamar ma suna nuna wancan din ma yin sa bid'a ne ko haramu kuma duka sunna ne wancan din ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fitarwa daga marwazi annabi ba ya hana bane sai dai kana annabi yana fadin khilafal aula ne ka ce kai ba za ka yi wa Allah alheri kaza ba sai ya maka kaza ko kamar misali idan aka mun promotion a wurin aiki kan ba da kaza zan yi alheri kaza kaza to ba maka wafa ba za ka yi ba kenan ka gani to kai marobaci ne sai an maka da na ka yi to shine manzo Allah ke ba to irin wannan nazarin ne ba nazarin ibada ba na haka ƙarya ne wancan mutumin yake yi kuma duk masu kallon irin wannan ra'ayin malaman da suke faɗan wannan ƙarya suke manzanan nan ba wancan yake nufi na ka zauna ka ce kana istighfari kaza ka yi alƙawari wa Allah za ka yi salati kaza ko menene har abada ko har lokaci kaza ko sau kaza a rana ko saboda bukatar ka ba shi ake magana ana maganan wanda yake ya ɗauka cewa sai Allah ya masa kaza shi kuma ya yi kaza kaga wannan ko ba abin da ya saki da dare to shi din ne kuma anan Allah shi ma yake cewa to ka sani fa Allah ya sani wannan din ma wanda ake cewa daga marwacin shine wannan wannan nazarin shine anan da shi din da wannan duk sun haka anan yawwa irin mutanen nan su alhazan nan a kuje na yi alkawari zan ba da dubu ishirin a wajen zan saya muku buhun siminti goma ko zan saya muku kwanon rufin masallacin ko zan gyara muku ko zan yi muku kofofi ko zan muku filin ko zan muku meye kuma ya je ya share bai yi ba to Allah yana gaya masa cewa ya ji kuma ya ce da kuma za su haɗu da shi zai tambaye shi a ranar kiyama ina alkawarin da kamu dan ba zai Allah ba zai ce alkawarin da kai masuwa ne ba a'a alkawarin da kamun za ka yi kaza baka yi ba ina yake Allah sai ya tambaye ka to wannan shine ake magana ana duk ana bakantan da kai fa inna Allah ya alamu Allah ya sani kuma zai tambaye ka a lahira wa ma lizalimin min ansar wayanda suka zalunci kansu da saba alƙawarin Allah in sun je lahira ba sa da wasu mataimaka Allah zai tsiye su ba wanda zai kwace su sai sun gaya masa don me yasa suka yi haka in ka san ba za ka yi abu ba kawai ce ba za ka yi ba shi kenan ko kuma a'a ku je insha Allah zan ga abin da in Allah ya hore zan yi nan din ma bai ka bai dace ba in ka san ba yin za ka yi ba saboda shi ma sunansa yaudara su yi ta sa rai za ka yi ba ka yi ba ka ce kuma Allah ya so za ka yi kuma in ba za ka yi za ka yi in za ka yi abin da kake da hali yanzu bayar in kuma ka ce a'a to yanzu dai ni ban da wani niyya ban wani shiri ba amma idan Allah ya so daga baya ina yi tunanin akwai wani hali da zan muku kaza da zan yi wani abu sai in zo in yi to kaga wannan kafi da kanka amma ka ce zan yi kaza ko zan ba ku kaza ko ku je ku zo rana kaza wannan ba daidai bane a zo a bi sawo a bi sawo har a gaji a hakura to da akwai sun amana akwai kuma wahalarwa kuma wanda ka wahalar da su zuwa da dawon ma akwai haƙƙi a kan saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda duk ya saɓi Allah da saɓa alƙawari to baya da mataimaki a lahira na'am
إن تبدوا الصدقات فنئما هي وإن تكفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير نعم إن تبدو الصدقات idan kuka bayyanar da sadakar ku kowa ya gani kuka bayar fa ni'imma hi madalla da ita madalla da sadakan da ka bayar kowa na gani Allah na so bayar malamai suka ce wannan ma musamman zakka musamman zakka anan Allah ya fi son ka bayyana fito da zakkanka ka ce a haɗu a shagonka a laushi market ko wunti market ko wunti market ko santar ko mu da lawa ranan ka za a zo bakin shago kada ka cire dubu talatin talatin hamsin hamsin ambulan kana bayarwa ana karɓa zakka ne bismillah zakka ne bismillah fa ni'im ma hi madalla da wannan kuma yanzu zamanin mu wannan aka fi so munafikan da suke hana masu yin haka ma munafinci ne so wannan aka fi so yawwa da kai ta bauta da na makwabcinka an san jarin ka miliyan bai fi na miliyan talatin ba makwabcinka jarin ka miliyan idan ka yi haka ai shi baya da natsuwa kai mai miliyan talatin ka yi haka ai mai miliyan hamsin makwabcinka ai baya da natsuwa na ce alhaji an baka wannan kan wajen wani ne don shi kenan to Allah ba da ta gobe ma a zuwa ce alhaji ya yi ba na shiru zai da na za mu yi fasi to in yin haka zai sa da yawa ko ba dan son zuciyarsu ba su yi zakka din amma toshe ana ake a ce a je a bayar a koya a yi kaza kaza wannan duk ba shine koyarwar musulunci ba shi ne ya sa Allah ya ce nan madalla in kuka bayyanar madalla da ita saboda dama ba wani riya a cikin zakka ba riya kar wani ma ya ce wai ayyukan ka bayar da da jama'a kayi riya zakka ba riya zakka dole ne ba wani ne Allah ne dole mu yanzu kawai dan ka zo kayi sannan a zar zai ce kana riya to me kake nuna ma dama an dauka maka azar ko la asar ko magariba ko isha to haka zakka ma riya zai shigo ne ga abin da yake ba a wajen ta maka ba ka dauka ka bayar dan neman lada dan neman yardan Allah amma wannan kan wajibi ne da ladan amma dai wajibi ne game da kasan sallah azhar da lada amma dole ne ko ba za ka zo da sallah azhar ka rubuta muna mutane ka a yau na yi sallah azhar to ne to ga sallah azhar sai ne ai babu wani abin ko amma in ka ce yau ka a yau na yi nafila raka a goma to wannan ka ga sai a ce to me yasa kake faɗa kuma ka kana ne to haka zakka dan haka zakka masu kuɗi ku rinka bayarwa ƙoro ƙoro wanda duk ya san yana da yana da dukiyar da zai yi zakka ya bayar ko da yana bayar da wasu a koye-koye bayar a fili saboda yana sa makwabtarsa kuma sa wani alheri ne shi ma wanda ya din ko ba a son ba ka taimake shi ne ya fi da haƙin Allah ya huta don haka in kuka ba da dukiyanku musamman zakka a zahiri fa ni'im mahi madalla da wannan wa in tuhuha idan kuka ɓoye sadakan naku ba zakkan ba hototo hal fukaraka kuka bayar da ita wa fukara a talakawa fa huwa khairul lakum wannan kuma shi yafi muku in dai sadaka ne zaka yi ba ta wajibi ba to ka koye ka bawa fakirai ya fi ka bayar a fili shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam cikin wanda Allah zai musu inuwa a inuwa al'arshi ran da ba wani inuwa sai inuwa al'arshi akwai wanda ya bada sadaka ya koye ta har hannunsa na hagu bata san abin da hannunsa na dama ta bayar ba to wannan ba zakka ba ne an fi son wannan a ta ɓangaren kyauta na ganin dama sadaka larabawa malamai suna ce mata sadaka ta tsawo sadaka ta tsawo ta ganin dama wa yi kafira an kun min sayi Allah zai yafe muku wasu daga cikin munanan ayyukan ku sakamakon wannan alheri da kuka yi wallahu Allah kabirun masanin duk abin da kuke boyewa ne na mata amaluna abinda kuke aikatawa sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu alkarim wa nanu ala zalika min ash-shahidin wa alaikum assalam na'am na'am ban ji ba na'am na'am na'am ta ce sana in ka yi ka sa a ranka in ka yi aure za ka yi azumi kafin ka yi auren to ka yi alkawari ne ko kuma dai kana ji a nan ka da niyya to wannan ka cika abin da kake ji a ranka din yana da kyau bayan ramadanan nan ka yi azumi to amma inda zai zama maka babban matsala shine idan alkawari ka yi Allah wannan aure da nake nema wane yana son ya kasa ni ya ubangiji ka taimake ni in kasa shi in aure ta in nayi zan yi azumin kwana uku to ya zama kaman farilla ya zama kaman farilla Allah na nan na bin ka bashi amma ka rike a ranka ne kana jin za ka yi to yana da kyau ka yi kokari ka yi amma bai zama kamar farilla a kan tunda bakinka bai furta ba zuciyanka ne kawai ka kudurta eh Allah ya sa mu